إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barka mu da wannan safiya ta talata hudu ga watan ramadan a shekara ta 1446 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya a wannan tafsiri da muke gudanarwa na iyaye mata daga wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan wanda ke unguwar Husetu a cikin birnin Abuja yau insha Allah za mu darasi na hudu in ba manta ba muna karatu cikin suratu Maryam mun cike da ƙarshen aya ta 47 wato faɗin Allah madaukakin sarki qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi da haka za mu tashi farkon aya ta 48 fadin Allah maɗaukakin sarki wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah me Allah yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi 'asa alla akuna bi du'a rabbi shaqiya kala sai annabi ibrahim ya faɗa yana mai da martani ga mahaifinsa ma'ana duk wannan yana daga cikin amsoshin da annabi ibrahim ya ba babansa bayan shi mahaifin ya kyare shi kuma ya kore shi bayan ya ce masa a ragibin anta an alihati ya ibrahim la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya sai ibrahim ya ce qala salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya to abinda wannan yake nunawa idan iyaye su ne waɗa faɗa to yana daga cikin abin da ake so shi ɗan yayi ya ja ya ba su waje bayan ya rarrashe su kar ya ci gaba da zama a gabansu domin yana daga cikin abin da yake tunzura wanda yake fushi da kai ya zama kuma yana ganin ka kuma ba sai iyaye kaɗai ba ko da miji ne ya samu saɓani da matarsa to kar ta tsaya tana faɗa yana faɗa idan ya faɗa ce Allah ya baka haƙuri ko da kin san shi ne bayi da gaskiya sai kuma ki tashi ki bashi waje duk da wani lokaci wasu mazan sai su ce ta ma wulaƙanta ni ina ma magana ta tafi ta banni ta mai da ni banza wasu iyayen ma haka to amma dai inda a ce mutum zai fahimci hakan to wannan shi yafi saboda sosai idan shedan ya ganka ga ka ga wanda ya saba maka to ya samu damar da zai rinka tunzura ka kana ganinsa kana daɗa kufula to daga nan ne har sai ka ɗauki itace ka dake shi ko wani abu wanda kuma a ƙarshe sai ka zo ka yi nadama to shi yasa za ku ga cikin tarbiyya ta iyaye na da idan yaro ya ja ya tsaya a gaban babba in ana yi masa faɗa za a rinka ba za ka tafi ba ba za ka tafi ba to wannan yana da kyau to shine annabi ibrahim ya ce da mahaifinsa wa a'tazilukum zan janye jikina daga gare ku wa ma tad'una min dunillah da duk abin da kuke bauta wa koma bayan Allah ba za ku sake gani na a wajen ba wa ad'u rabbi ni kuma zan je in ci gaba da bauta wa ubangiji na asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya na tabbatar da ba zan rasa arziki ba matukar ina bauta wa Allah ba zan yi tsiya ba matukar ina bauta wa Allah ba zan shiga wuta ba matukar ina bauta wa Allah to me dan adam yake nema sama da wannan kalmar shaqiyan ana nufin dan wuta ubangiji madaukakin sarki yace yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi iznihi faminhum shaqiyyun wa sa'idun sai yace fa ammal ladhina shaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa shahiq da ka asalin shaqiyanci da da tsiya da tabewar rayuwa shine mutum ya shiga wuta Allah ya tsare mu to sannan kalmar wa ad'u ad'u a cikin wannan ayoyin bi ma'ana a'budu a'budu domin addu'a hiyar ibadatu wa ƙala rabu kuma du'uni astajib lakum indan lazina ya stakbiru na an ibadati ubangijinku ya ce ku bauta min zan amsa muku sai ce waɗanda suke girman kai gaburan bautata da haka manzan Allah a hadisin turmus ya ce addu'a'u hiyar ibada addu'a ita ce kashin bayan bauta to da ka akan ce ud'u bi ma'ana u'bud domin da al'ibadatu da addu'a bi ma'ana shay'un wahid to da ka ubangiji subhanahu wata'ala yake gaya mana irin wannan kyakkyawan ɗabi'a ta annabi ibrahim da mai koyi abin nufi duk lokacin da ka shiga wata damuwa to kuma ka raja a wajen ubangiji kamar ne wa Allah subhanahu wata'ala kai ta bauta masa to ta haka ne damuwa take yayewa wani idan ya shiga damuwa mutane suka kishi ya fuskanci kalubale na rayuwa can da can to kuma sai je yana yin waɗansu abubuwa shi a tsammaninsa a nan ne zai samu sauƙi a nan ne zai samu dama-dama a nan ne damuwarsa za ta tafi wani kaga ya koma shaye-shaye wani ya koma yana abubuwa na wasanni yau don su ɗebe masa kewa ba abin da yake ɗebe wa bawa kewa ya bashi natsuwar zuci sai Allah sai ambatan Allah sai bautar Allah kuncin rayuwa ne in ka koma ga Allah sai ka samu sauki damuwa ce ta ‘yan adam in ka koma ga Allah sai ka samu sauki damuwa ce ta miji mace take fama da ita sai ta koma ga Allah sai ta samu sauki damuwa ce ta fandarewar ‘ya'ya sai a koma ga Allah sai a samu sauki shine Allah madaukakin sarki yace allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub wadanda suka yi imani su sun sani da ambatan Allah ne zukatan su suke samun nutsuwa da kwanciyar hankali sai Allah yace ku saurara ku ji da zikirin Allah ne zukata suke samun nutsuwa da haka ba da shaye-shaye ba zuciyarka za ta nutsu ba da kallace-kallacen fina-finai ba zuciyarka za ta nutsu ba da wai shiga cikin abokai ba zuciyarka za ta natsu asalin natsuwa yana cikin ambatan Allah subhanahu wata'ala ambato irin wanda Allah madaukakin sarki ya shar'anta irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar amma in aka saba wa haka to zaka ga anan ma akwai matsala a madadin a samu natsuwar sai a rika furgicewa saboda ba a bi hanya ba kamar magani ne sai ka sha shi ba bisa ka'idar likita ba a madadin ya maka aiki sai ya cutar da kai to da haka mu fahimci wannan da kyau da haka wa adu'u rabbi asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiyan da haka al-imam ibnu kasir yace wa asa hadhihi mujiba la mahala asa anan da yace wa asa Allah akuna bi du'a'i rabbi yace tabbas take nufi ba tana nufin probability ba domin kalmar asa a larabci tana da cikin kalmomin da ake faɗa su kila wa kala tayu abu ya faru tayu ba zai faru ba to amma imamu katada ya ba da ka'ida ya ce a sa'in dai a maganar Allah ta zo to tabbas take nufi ba wai tana nufin tayu abu ya faru tayu ba zai faru ba kamar yadda ya ce a sa rabbukum ayyar hamakum wa in uttum udna tabbas ubangijinku zai ji kanku kuma in kun dinga mun dinga ma'ana in kun komo zuwa ga sabo to shi kuma Allah zai komo cikin yi muku azaba in kuma kun doge cikin yin da'a to shi kuma ba zai gajiya ba wajen ba ku lada to haka nan anan ma asa Allah akuna bi du'a rabbi shaqiyan tabbas na san ba zan zama matsiyaci ba marashin arziki ba dan wuta ba in dai zan bauta wa Allah sai Allah ya ce ni فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم
to akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man taraka shay'an lillahi awwadahu Allahu khairan minhu wato shi Allah ba abin da ya kai riko da shi riba da kuma nasara duk lokacin da ka rasa wani abu sakamakon bin Allah to sai Allah ya mayan maka da wanda ya fi shi alkhairi shine manzon Allah yace man taraka shay'an lillah wanda ya bar wani abu dan Allah awwadahu Allahu khairan minhu Allah zai musanya masa da wanda ya fi shi idan wasu miyagun abokai kake da su suke jan ka zuwa ga ayyukan sabo sai kake ganin to in ka rabu da su yaya za ka yi ta yaya za ka iya rayuwa ina za ka samu su abokai kakka damu rabu da su ka rike Allah Allah zai musanya maka da wanda suka fi su alkhairi idan wani azzalimin miji ne yake cutarki kina tsoron kar ki rabu da shi ki rasa miji in dai abin da yake mikin nan sabo ne na Allah yana sanya ki akan hanya mara kyau wata za ka samu mijinta baya sallah to amma tana tsoron in an rabu to kuma ina za ta sake samun wani mijin wata mijinta yana yin wasu abubuwa na sako ta yi ta yi ya daina yaƙi to amma tana tsoron in an rabu ya za a samu wani mijin karki damu da wannan in dai dan Allah kika yi Allah zai musanya miki da wanda ya fi shi na'am to haka nan wani zaka ga yana aiki a wajen aikin aikin ya tabbatar sabon Allah ne to amma yana tsoron yanzu idan ya aje wannan aikin ya zai samu wani aiki ka daina tsoro in dai da Allah ka dogara in dai dan Allah ka yi to wallahi Allah sai ya baka wanda ya fi shi wannan ka'ida ce to wannan ka'idar ita ce wannan ayar za ta tabbatar mana da ita ubangiji yana ba mu labari akan annabi ibrahim ya kaurace wa mahaifinsa ya kaurace wa duk yan uwansa dan allah to kaga dole zai samu kansa cikin halin kewa halin damuwa yanzu baka hulɗa da mutane baka hulɗa da dangi to da ba za ka yi hulɗa to shine allah ya ce falamma atazalahum yayin da ya janye jikinsa daga gare su wa ma ya'buduna min dunillahi da duk abin da suke bauta wa koma bayan Allah na gumaka ya fita hanyarsu ya daina zuwa inda suke Allah ya ce wa habana lahu mu kuma sai muka yi masa baiwa muka bashi ƴaƴa ishaqa wa yaquba da mai suna ishaq da kuma da mai suna yaqub Allah ya ce wa kullan ja'alna nabiyyan dukkan su kuma muka sa su suka zama annabawa to kaga ka bar aboki da wanda ba annabi ba yanzu ka samu annabi gaba ta kai ka ka rabu da wanda yake jan ka zuwa ga sabon Allah yanzu ka haɗu da wanda zai ja ka zuwa ga bautar Allah gaba ta kai ka in dai Allah ne a gabanka da haka dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi Ibrahim ɗa mai suna Ishaq da ɗa mai suna Yaqub to a nan malamai suka ce cewa mun ba shi ɗa mai suna Ishaq da ɗa mai suna Yaqub wannan kenan ya faru ne bayan abin da ya faru ya faru a baya an gane ko bayan ya rabu da mahaifinsa ya yi wa mahaifin wa'azi mahaifin ya ji ya kore shi daga gida to daga baya ne sannan aka haifi annabi ishaqa to amma kuma ai ishaqa ba shine dan annabi ibrahim na farko ba isma'il shine ɗansa na farko sannan kuma tsakanin isma'il da ishaqa shekara goma ce annabi isma'il ya girma annabi ishaqa da shekara goma to amma anan allah bai faɗi isma'il ba malamai suka ce eh shi Ismail lokacin an riga an haife shi da haka shi da shi aka yi waccan gwagwarmaya ma'ana bayan an haife shi ne Ibrahim ya yi wa mahaifinsa wa'azi mahaifin ya ki karɓa har ya kore shi daga gida a lokacin an haifi annabi Ismail to amma suka ce hikimar da yasa aka faɗi Ishaqa yanzu dan a nuna maka an masa ƙarin jama'a tunda shi ma a can ba ɗaya ya rabu da shi ba ya rabu da mahaifinsa kuma ya rabu da sauran dangi wa atazilukum wa ma tad'una min dunillah domin idan ɗaya ka bari aka baka ɗaya suka ce to ai ba a ci gaba sosai ta fuskar adadi duk da halayyar daban to amma dai da ka bar ɗaya an baka ɗaya to amma da ya bar ɗaya bayan an bashi ɗaya sai aka ƙara masa biyu shi yasa za ku ga anan sai aka ce ishaqa wa yaqub ya bar mahaifinsa to shi ma kuma daman yana da ɗa isma'il kaga ya bar ɗaya yana da ɗaya to yanzu kuma an ƙara masa biyu kaga ci gaba ya samu gaba ta kai shi gobarar titi to sannan kalmar ishaq ana nufin ɗansa ishaq wanda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana yadda aka yi aka same shi nan Allah ya ce bayan kawai ya rabu da mahaifansa sai muka ba shi ishaq to amma bai faɗi kissar yadda aka haifi ishaq ba kissar yadda aka haifi ishaq ta zo a cikin suratu hud wanda tana bayan mu kila ba dole mu koma gare ta ba don haka bar mu yi muraja'a ko mu ɗauko baya domin ya taimaka mana wajen mu fahimci nan ubangiji subhanahu wataala yana ba da labarin lokacin da mala'iku suka zo wajen annabi ibrahim akan hanyar su ta zuwa garin jordan kasar annabi lutu don su je su halakar da mutanen lutu masu ɗabi'ar neman maza shine allah ya ce wala qad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra hakika ‘yan aikenmu sun zo wa annabi Ibrahim da albishir. Albishir ɗin guda biyu ne, na farko na cewa matarsa za ta haifi ɗa Ishaqa, na biyu kuma na cewa za a je a halakar da mutanen Lutu, wanda mutanen Lutu sun hana zumunci tsakanin annabi Ibrahim da annabi Lutu, wanda shi annabi Lutu ɗan wan annabi Ibrahim shi annabi Ibrahim kawun Lutu ne, to kaga dole akwai alaƙa ta jini bayan alaƙa ta addini, to amma duk da haka ba sa zumunci. saboda in namiji ya je garin mutanen ludu to ane masa fyaɗe to shi yasa dole suka haƙura suka daina zuwa shi kuma ludu yana zaune a garin ne saboda umarnin Allah Allah ne ya aje shi a wajen ba shi da yadda ya iya to wannan damuwa da Ibrahim yake da ita guda biyu damuwa ta matarsa uwar gidan nana Saratu bata taɓa haihuwa ba to ana so a yi masa albishir da cewa za ta haihu damuwa ta biyu wancan zumuncin da ya yanke tsakaninsa da ɗan ɗan uwansa shine annabi lutu za a gaya masa cewa to wannan abin ya zo ƙarshe mutanen za a halakar da su yanzu kai da luɗu za ku samu damar ci gaba da zumuncin ku barazanar tare hanya yanzu babu ita to shine Allah ya ce wa laqad ja'a rusuluna ibrahim bil bushra hakika yan aiken mu sun zo wa annabi ibrahim da al bushir qalu salaman da suka zo gidan sai suka ce muna maka sallama qala salamun sai ce ni ma ina amsa muku sallama fa ma labisa an ja'a bi ijlin hanis ibrahim bai dade ba sai je ya kawo musu gashashshen dan maraki ya zo ya aje wannan ya nuna maka karamcin ibrahim baki su zo baka san su ba baka tambayi daga ina ba baka ce to ai baku sanar da ni ba kawai ka je ka kawo musu gara abinci wannan yana daga cikin karamcin annabi ibrahim ubangiji madaukakin sarki ya ce falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi annabi ibrahim sai ya lura da kyau ya aje musu abincin tsawon lokaci amma ba sa ci hannunsu ko kan abincin bai kai ba nakirahum wa aujasa minhum khifa sai ya ji ba daɗi sai ya fara tsoro domin bako baka san shi ba daga nesa ka kawo masa abinci ya ki ya ci ya zirawa abincin ido dole ka tsorata kalu sai suka ce da shi la takabkar ka tsorata inna ursilna ila qaumi lut mu ɗan aike ne zuwa wajen mutanen ludu amma mun biyo ta wajen ka ne dan mai maka albishir kafin mu wuce ubangiji ya ce wa mar'atuhu qa'imatun to a lokacin da ake wannan tattaunawa da annabi ibrahim da bakinsa matarsa na nasaratu ita ce uwar gidansa ita ce ta farko a wani kaulin malamai sun ce a lokacin tana da shekara tamanin amma ba ta taɓa haihuwa ba tana da damuwa kwarai ta rashin haihuwa shi ma ibrahim yana da damuwa na ba su samu ɗa da ita ba a wani kaulin ma aka ce ta kai shekara ɗari shi yana ɗari da ashirin to ita matar tana tsaye wanda wannan yana nuna ba laifi ba ne idan bakinka suka zo gidanka matarka ta zo amma cikin kyakkyawar kamala ta nemi sabin na abinci wannan ba laifi da haka matar annabi ibrahim ta zo gaban abokansa ko bakinsa tana tsaye lokacin da ake kawo abinci fadhahikat sai ta ji wannan hirar da ake da ibrahim da baki cewa ai inna ursilna ila qaumi lut mutanen lut zamu je mu halakar to ita ma abin ya dame ta saboda farin ciki har sai dariya ta kwace mata fadahikat sai ta yi dariya to shine Allah ya ce fa basharnaha bi ishaqa to ita ma nan take sai aka ce to ke ma albishirinki yanzu zaki haihu sunan dan ma ishaqa to wannan yana nuna idan mace tana da ciki kai koma ba ta yi aure ba kai koma ba ta da saurayin ta tanadi wani suna ta ajiye in ta haihu in ɗa namiji ne kaza za ta sa masa in mace ce kaza za ta sa masa mata da lada domin nan annabi isa ko cikinsa babu amma an zaɓan masa suna inna menene inna fabasharna ha bi ishaq sai muka mata albishir da za ta samu da mai suna ishaq to kuma take wa min wara'i ishaq yaqub kuma bayan an samu ishaq za a samu yaqub to me hikimar bayan ishaq za a samu yaqub na farko dai shi ishaq da ne na ciki shi kuma yaqub jika ne to me amfanin tun ba a samu cikin dan ba amma aka gaya mata za a samu jika shi ma jikan ga sunansa malamai suka ce saboda a kwantar mata da hankali ta samu nutsuwa saboda galibi matar da ta daɗe ba ta haihu ba to in ta haihu 'ya'yan ba su fiye zama ba wabi suke yi in dai mace ta wuce shekarun haihuwa ba abin mamaki ba ne Allah ya ba da cikin to amma inda ake samun matsala galibi ɗan kuma bai fiye rayuwa ba to da haka ana so a fitar da ita daga dukkan wannan damuwar damuwar rashin haihuwa zaki haihu damuwar dan ba zai rayu ba a'a zai rayu kai bayan rayuwa ma har shi ma zai girma ya haihu ga ma sunan jika kaga an bata cikakkiyar nutsuwa duk ku lura da wannan fa saboda me saboda da ita da mijinta sun zaɓi Allah akan dangi to shine shi kuma Allah yake ta maye musu gurbin alkhairi yake sada su da farin ciki domin yan uwa suna ganin in sun rabu da kai ko da kai ne mai gaskiya to zaka shiga damuwa a'a in dai kai ne mai gaskiya ba za ka taɓa shiga damuwa ba Allah ba zai taɓa bari wani abu ya dame ka ba to da haka anan aya ta ce falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaqub wani sai ya dauka da ishaqa da yaqub duk ƴaƴansa ne kuma duk tare aka haife su ba haka bane ba ishaqa shine da yaqub shine jika kuma ishaqa shi aka fara haifa daga baya aka samu yaqub shi yasa ayat suratul anbiya yace wa habna lahu ishaqa wa yaquba nafila mun ba shi ɗa mai suna haka sai muka ƙara masa da yaƙubu ƙari an gane ko ma'ana bayan an samu haka sannan aka samu yaƙub waɗansu malaman tarihi sun ce annabi ibrahim bai ga ɗan jikansa yaƙubu ba amma dai ya haifi ɗa ishaqa bayan rasuwarsa kuma aka haifi yaqub amma dai an masa albishir da za a haife shi amma wasu malaman tarihi suka ce a'a ya riski jikansa yaqub musamman anan suka ce to inda bai riske shi ba me hikimar a gaya masa zai same shi abinda bahaushe yake cewa me amfanin baɗi bare da aka wasu malamai sun dage akan cewa lallai sun haɗu lallai da rayuwar annabi ibrahim aka haifa masa jika mai suna yaqub alaihi salatu wassalam shine al-imam ibnu kasir yake cewa wala khilafa anna ishaqa walidu yaqub babu saɓani tsakanin malaman tarihi da tafsiri cewa annabi ishaqa shine mahaifin annabi yaqub sai cewa huwa nassul qur'ani fi suratul baqara wannan shine abin da qur'ani ya nassanta a cikin suratul baqara da Allah yace am kuntum shuhada idh hadara yaqub al maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ibn kasir yace wali hadha saboda haka ne inna ma zukira ha huna ishaq wa yaqub shi yasa anan sai aka ambaci ishaq da yaqub a dunkule ba a rabe ba saboda an san in mutum ya karanto farkon qur'ani suratul baqara ya san abin yadda yake ai ja'alna lahu nasaran wa aqiban anbiya'a abinda Allah yake so ya ce da mu anan ya ba annabi ibrahim zuri'a da tsatso da yaduwa amma ta annabawa aqarra Allahu bihi bihim ainahu Allah ya faranta masa rai da su fi hayatihi a rayuwarsa ma'ana kaga yana da rai aka haifar masa jika mai suna yaqub wali hadha qala saboda haka ne ma a ƙarshen aya sai Allah ya ce wa kullan ja'alna nabiyya duk mun sa su zama annabawa annabi Isma'il annabi ne annabi Ishaqa annabi ne annabi Yaqub annabi ne to annabi Ibrahim kamar yadda muka faɗa zuri'arsa duk annabawa ce shi yasa ake masa lakabi da abul anbiya uban annabawa ibn kasir ce falau lam yakun yaqub alaihi salamu kad nubbi fi hayati ibrahim da a ce annabi yaqub bai riski rayuwar annabi ibrahim har ya zama annabi ba ibrahim yana raye yace lamaktasara alaihi da Allah bai takaita wajen bai kai ga ambatan haka ba wala wali dhikri waladihi yusuf fa innahu nabiyyun aidan kuma Allah madaukakin sarki ya ambaci ɗansa yusuf shi ɗan annabi yaqub kenan shi ma wanda annabi ne kama kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah ya faɗa fil hadisi muttafaqi ala sihhatihi cikin hadisin da Bukhari da Muslim da sauran malamai suka haɗu akan ingancin hadisin hina ila an khairin nasi an tambayi manzo Allah wane ne mafi alherin mutane fa kala sai yace yusuf nabiyullah ibnu nabiy yusuf nabiyullah ibnu yaquba nabiyullah ibnu ishaqa nabiyullah ibnu ibrahim khalilullah wane ne mafi girman mutane wanda ya fi salsala ya fi matsayi na dangi sai manzo Allah ya ce annabi Yusuf ne annabin Allah dan Yakubu annabin Allah dan Ishaqa annabin Allah dan Ibrahim badadayin Allah Ubangiji ya ce wa wahabna lahum min rahmatina kuma dukkanin su mun musu baiwa ta rahamar mu ma'ana dukkanin su mun musu baiwar annabta domin rahama anan malamai suka ce ana nufin annabta an gane ko waja'alna lahum lisana sidqin aliyan kuma mun sanya musu harshe na gaskiya aliyan madaukaki abin nufi mun sanya an ci gaba da ambatan su har bayan rayuwarsu kowace al'umma zaka samu ta ne musu shaida ta alkhairi daidai da faɗin annabi ibrahim waja'alli lisana sidqin fil akhirina ka sanya ni a rinka yawan ambato na cikin al'ummar da za ta zo a baya kuma Allah ya amsa masa shi yasa annabi ibrahim kowace al'umma tana shi masa albarka kowace al'umma tana jingina kanta da shi yahudawa sun ce nasu ne nasara sun ce nasu ne mu ma musulmi mun ce namu ne kai har ma guzawan larabawa suna cewa ibrahim namu ne saboda kirkinsa saboda nagartarsa saboda nagari na kowa ne mugu sai mu shi da ka Allah ya ce wa kul wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya ibn kasir yace qala ali ibn abi talhata an ibn abbas Aliyu dan Abi Talha ya faɗa daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yace abinda ake nufi da lisanin sidikin Aliya yace ya ani sana al-Hasan Allah ya sa musu kyakkyawan yabo da ambato cikin yan baya kowa yana shi musu albarka to kaga wannan kuma ba karamar baiwa bace ba wa kaza qala suddi wa malik ibn anas haka nan suddi ya faɗa haka imamu malik dan anas imamu darul hijra suka ce lisanin sidikin aliya ai as-sana'ul hasanu وقال ابن جرير الإمام ابن جرير الطبري يتي إنما قال عليا وبنجي ياتي عليا لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين abin da yasa yace lisana sidikin aliyan madaukaki yace saboda dukkan ma'abuta addinai na gaskiya har ma da na ƙarya suna yaban su suna shi musu albarka amincin Allah ya kara tabbata a gare su amin sai Allah ya ce
واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا Ubangiji ya ce da manzan Allah wadhkur fil kitabi Musa kuma ka ambaci labarin Musa fil kitabi a cikin littafin da muka yi maka wahayi. To me yasa Allah ya ce a ambaci labarin annabi Musa shi ma dan a ɗauki darasi kamar labarin annabi Ibrahim shi ma akwai darussa da yawa a kissar annabi Musa kuma zaka samu darussan da ke cikin kissar annabi Musa sun bambanta da darussan da ke cikin kissar annabi Ibrahim shi yasa aka kawo kowace a ware kowace akwai abin da 'yan adam za su koya musamman musulmi na kyawawan halaye da ɗabi'u da kuma iya zamantakewar rayuwa shi annabi musa shine dai musa ɗan imrana wanda shi ma allah ya gaya mana tarihin haihuwarsa a cikin suratul qasas da wasu daga cikin wajaje a cikin alkur'ani annabi musa alaihi salatu wassalam ya rayu a zamanin mafi girman kafuri ta fuskar mulki da isa a doron ƙasa shine fir'auna a lokacin da fir'auna yake aikata zalunci na kashe 'ya'yan banu isra'ilawa a wannan lokaci Allah subhanahu wata'ala ya kawo annabi Musa don ya tafi da mulkin fir'auna ya ceci banu isra'il daga hannunsa to shi annabi Musa kamar yadda muka faɗa ɗan kabilar banu isra'il ne shi kuma fir'auna ba kibɗe ne kibɗawa su ne asalin kabilun ƙasar misra to da haka ba a jituwa tsakanin banu isra'ilawa da kibɗawa ana zaman doya da manja wanda su kibdawa su ne asalin 'yan gari banu isra'il baki ne tarihin zuwan banu isra'ilawa misra ya faru ne a zamanin annabi yusuf da aka kawo yusuf aka sai da shi bawa ya tashi a gidan sarkin misra to daga nan ne a ƙarshe yusuf bayan ya girma har ya samu mulki a ƙasar misra sai ce da babansa annabi yaƙo da duk 'yan uwansa su dawo misra da zama an gane ko wa qala dukhulu misra insha Allahu aminina yace ku shigo misra in Allah ya ba matsala za ku zauna cikin aminci saboda dan ku ya samu wannan shine asalin tarihin zuwan banu isra'ilawa kasan misra to ana nan ana nan ana hayayyafa ta wannan hanyar ne aka haifi annabi Musa to gabanin a haifi annabi Musa fir'auna malamai sun kawo ruwayoyi guda biyu wasu malaman suka ce matsafansa ne domin yana da matsafa galibi za ku ga sarakuna na gargajiya wanda babu addini tare da su ba sa rabuwa da matsafa yan bori masu garaya malaman duba ba ka raba su da su to irin waɗannan matsafan su ne suka gaya wa fir'auna cewa mulkinka zai ƙare ta hanyar haihuwar wani jariri wanda waɗannan mutanen za su haifa shine sanadiyar tafiyar mulkinka ma'ana shi zai zo ya maka juyin mulki ya juyin juya hali ya kwace mulki daga hannunka to tun daga nan ne sai fir'auna yasa ake yanka ƴaƴan banu isra'ilawa maza wai dan kar a samu wannan yaro ya rayu ya zo ya kwace masa mulki a tunaninsa to amma a wani kaulin na malamai suka ce a'a ba haka bane ba ba wasu matsafa da suka gaya masa haka kawai tsantsagwaran zaluncinsa ne kamar yadda nassin qur'ani ya faɗa inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'a يستضعف طائفة منهم يذبه أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ubangiji ya ce inna fir'auna ala fil ardi lalle fir'auna yayi dagawa a ban kasa yana jin a mulki ba wanda ya kai shi sama yake da kowa waja'alaha waja'ala ahlaha shi'a har ya kasa mutanen garin sa gida biyu yan mowa da yan bora irin abin da ake kira divide and rule ya kawo policy siyasa irin ta mugayen shugabanni na ka haɗa talakawa faɗa don su shagaltu da faɗan junansu kai kuma ka wuce da mulki fir'auna shi ya fara kawo wannan shine ubangiji ce yuzabbihu abna'ahum waɗanda baya so din yan yan abin nan yan bora din sune banu isra'il sai yake yanka ƴaƴayensu wa yastahayi nisa'ahum yake barin ƴaƴa mata su rayu amma mazan a yanka ubangiji ya ce innahu kana min al-mufsidin lalle fir'auna ya kasance cin mabarata to amma Allah duk da haka yace wa nuridu an namunna alal ladina studhifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithina wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharuna to amma zakaran da Allah ya nufa da tara ko ana muzuru ana shaho sai yayi da aka fir'auna ya ci gaba da wannan zalunci na yanka 'ya'yan banu isra'il to a tsaka da wannan yankan da yake kuma aka haifa annabi musa dan allah ya nuna masa gajiyawarsa abin da ya faru kamar yadda malaman tafsiri da tarihi suka ce shine lokacin da fir'auna yake tsaka da yanka 'ya'yan banu isra'il kuma banu isra'il din su suke ayyukan wahala a misra su ne za ka samu masu faskare su ne masu dako su ne masu gadi su ne masu shara su ne masu wanke-wanke to kuma ana ta yanka 'ya'yansu maza yanzu tsofaffi suna mutuwa ba kuma masu tasowa to shine sai wata rana yan kabinetin fir'auna suka gaya masa suka ce ranka ya dade idan ka ci gaba da wannan tsarin naka na yanka 'ya'yan mutanen nan maza to za a wayi gari lokacin da ba mu da masu yi mana aikin wahala dole mu dawo mu yi kayan mu da kanmu za a wayi gari minista bai da direba sai dai ya tuka motarsa da kansa za a wayi gari gwamna bai da mai shara sai dai ya shararsa da kansa za a wayi gari sanata bai da mai gadi sai dai ya gadin kansa da kansa to daga nan ne sai fir'auna ya ce to to yanzu in haka ne mai shawara sai suka ce to yanzu shawara a rinka tsallake shekara ɗaiɗai idan wannan shekara an yanka 'ya'yansu maza to shekara mai zuwa a daga kafa kar a yanka kowa domin waɗannan ɗin wanda za a haifa a wannan shekarar in su sun taso to sai zama su suke wannan ayyukan wahala to wannan ko duk tarko ne Allah yake dana masa to a wannan shekarar ta tsallakewa ba a yanka ba a shekara aka haifa annabi Haruna dan uwan Musa shi yasa shi ba za ka ji a kissa an ce shi an tseratar da shi daga yanka ba kuma daman tsakanin Musa da Haruna shekara ɗaya ne da shekara ɗaya annabi Haruna ya girma annabi Musa da haka shi Haruna an haife shi a shekarar da ba a yankawa shi kuma Musa sai zo a shekarar yankan to kuma wannan dan Allah ya nuna ikonsa shi Musan dai shi ake nema kuma ya zo a shekarar yankan amma ya tsallake ba a yanka shi ba to shine Allah madaukakin sarki ce wa auhayna ila ummi Musa yadda muka tseratar da annabi Musa shine mun yi wa mahaifiyarsa wahayi mun kimsa mata dabara a kwakwalwarta an arbi'ihi lokacin da ta haife shi muka ce ki fara shayar da danki da kanki fa idza khifti alaihi amma duk lokacin da kika fara jin tsoro kika ga wasu alamomi na barazana cewa za a zo a kwace shi a yanka shi fa alqihi fil yammi je ki da kanki ki jefa shi a cikin ruwa wanda shine ruwan misra ruwan maliya wanda wannan ruwan yana wucewa ne ta gefen gidan fir'auna wala ta kafi wala ta hazani Allah ya ce karki tsorata karki takaici inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin za mu dawo miki da kayanki kuma tabbas sai ya girma har ya zama manzo da haka Allah madaukakin sarki ce faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana bayan ta yi abin da ta yi kai a ƙarshe sai ta ce da ‘yar uwar annabi Musa ya yasa mace wa kalar li uktihi qussihi fa basurat bihi an junubin wa hum la yash'ur to dai wannan da shine abubuwan da suka faru Allah ya tsallakar da annabi Musa daga makircin Fir'auna a wasu ayoyin cikin suratu Daha wala qad mananna alayka marratan ukra idh awhayna ila ummika ma yuha an iqdhihi fit tabuti faqdhihi fil yammi falyulkihi al yammu bis sahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني to da haka duk wannan yana daga cikin abin da Allah ya tsallakar da annabi Musa daga makircin Fir'auna da haka dai shine Musa dan Imrana yana cikin ulul azmi min rusuli manya manyan manzanni da Allah madaukakin sarki ya zaba to sannan malamai suka ce ba wani annabi da ambatansa yake da yawa a Qur'ani kamar annabi Musa in dai sunan annabi ne to na Musa ya fi na kowa yawa a Qur'ani shi yasa Imam Suyuti yake cewa har wasu malaman ulumul qur'an suna cewa kadal qur'anu ay yakuna li musa kai ka ce qur'ani littafin annabi musa ne saboda yawan ambatansa da akai to me hikimar ambatansa da yawa a ciki suka ce saboda kamanceceniyar halin mutanensa da halin larabawa domin banu isra'ilawa ta fuskar taurin kai da taurarewa sun yi kama da larabawa to da haka Allah ya kawo wa annabi kissar annabi Musa ne da mutanensa domin ya gane halayyar mutanensa ta yi kama da ta alai halayyar mutanen annabi Musa kuma yi mu'amala da mutanensa irin shigen mu'amalar da Musa ya da nasa mutanen shi yasa ma a cikin mutanen Fir'auna annabi Musa akwai mafi girman kafirai shine Fir'auna to a cikin mutanen manzo Allah kuma akwai mafi girman kafirai na wannan al'umma shine Abu Jahal shi yasa malamai suke ce da shi Fir'auna hadhihi al'umma shi kuma shine Fir'aunan wannan al'umma to da haka akwai kamanceceniya tsakanin kissoshin guda biyu shi yasa za mu ga sau da dama manzon Allah yakan kwaikwayi annabi Musa a abubuwa da yawa hadisi ya tabbacin sahih bukhari duk lokacin da aka yi wa annabi wani abu na rashin kirki na bacin rai sai ce rahimallahu akhi Musa laqad udhiya bi aksara min hadha fa sabara Allah ka ji kan dan uwana annabi Musa an cutar da shi da sama da abin da aka yi mun amma yayi hakuri ma'ana manzo Allah yana rarrashin kansa da kissar annabi Musa to amma sai dai malaman ulumul Qur'an suka ce abin mamaki tare da yawan sunan annabi Musa a Qur'ani amma ba wata sura da ake kiranta da suratu Musa lokacin da akwai suratu Yusuf akwai suratu Hud akwai suratu Yunus akwai suratu Ibrahim waɗannan duk sunayensu bai kai nasa yawa ba amma shi ba a yi masa sura ba to amma akwai malaman ulumul Qur'an da suke cewa akwai suratu Musa har sukan faɗi haka tare da nassi bai faɗa ba ita ce suratu Daha suka ce ai idan kuka kalli zubin suratu daha yayi kama ne da zubin suratu yusuf domin a cikin suratu yusuf ba kissar wani annabi sai yusuf to haka a cikin suratu daha ba kissar wani annabi sai wa sai musa da aka shi yasa wasu malaman ulumul qur'an sukan ce da suratu daha suratu musa ubangiji dai yace wa zkur fil kitabi musa ka ambaci labarin annabi musa a cikin littafi innahu kana mukhlasan lallai shi annabi Musa ya kasance tsarkakakke wanda Allah ya tsarkake shi ma'ana mai ikhlasi Allah ya tsaftace shi ya tsarkake shi ya keɓance shi lafazin mukhlasan idan an karanta da fathul lami mukhlasan kamar yadda ya zo a wannan kira'ar kira'ar asim ibn abin najud al-kufi wanda kira'a ce sabaiya mutawatira ana nufin shi annabi Musa ya kasance wanda Allah ya keɓance shi ai akhlasahu Allah Allah ya kebance shi ya bashi kariya ta musamman shine abin da muka faɗa ta gogormayar da aka sha wajen haihuwarsa da kuma tseratar da shi daga makircin fir'auna to amma akwai kira'ar innahu kana mukhlisan wannan kuma daga ikhlasi kenan lalle annabi Musa ya kasance mutum ne mai ikhlasi mutum ne mai yin abu dan Allah an gane ko wannan kuma shaida ce to malamai suka ce dan an ce da annabi isa mai ikhlasi baya nuna ci musa baya nuna cewa sauran annabawan ba su da ikhlasi a'a sai dai ita kalma ta yabo kowa da abin da ake kallo a yabe shi da shi ko da kana da irin wancan to in an gaya wa wancan nasa kai ba za a maimaita maka ba sai kai kuma a gaya maka wani abun koma bayan nasa dukkanin annabawa Allah maɗaukin sarki ya ce mun tsarkake su kuma dukkanin annabawa suna da ikhlasi ko shakka babu inna akhlasnahum bi khalisatin dhikrad dari ubangiji yace mu muka kebance su da ambato na gida ma'ana muka ba su kyakkyawan ambato na duniya da kuma na lahira al-imam ibnu kasir yace qala thawri ana abdul aziz ibn rafi' an abi lubabata qala qala al-hawariyuna hawariyawa almajiran annabi isa sun ce ya ruhallahi ya kai ran allah ma'ana wanda allah ya halicce shi da ransa akhbirna anil mukhlasi lillahi ba mu labari wane ne mai yawan ikhlasi ga allah qala allazi ya'malu la yuhibbu an yahmadahu an-nas sai annabi isa ya ce musu wanda yake ya'malu lillahi yake aikin allah la yuhibbu an yahmadahu an-nas kuma baya bukatar mutane su yabe shi to wannan shine mai ikhlasi to kaga ko duk annaba wannan ɗabi'a suke ba sa neman yabon kowa suna neman yabo ne a wajen Allah subhanahu wataala shine ibnu kasir yace wa qara al-akharuna bi fathi ha bi ma'ana annahu kana mustafan wasu malaman qira'a sun karanta da mukhlasan a madadin mukhlisan sai ce in an karanta da mukhlasan da fatul lami ay annahu kana mustafan abin nufi lalle annabi Musa zabi ne na Allah shi Allah ya zabe shi kamar yadda ya zaɓi sauran annaba sai ce kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya ce ya Musa inni tsafaituka alan nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kun minash shakirin ubangiji ya ce wa kana rasulan nabiyyan kuma shi manzo ne kuma annabi ne ibn kasir ya ce jama'a Allahu lahu bainal wasfayn Allah ya hada masa sifofi guda biyu sifar risala da sifar nubuwa fa innahu kana minal mursalin al-kibar domin shi annabi Musa ya kasance yana daga cikin manzanni manya-manya ulul azmi minar rusuli salawatullahi wa salamu alaihim ma'ana ulul azmi minar rusuli abincin Allah ya tabbata a gare su wa ala sa'iril anbiya ajma'ina da dukkan sauran annabawa ma baki daya wasu annabawan ku lura da kyau za ku ga an ce da su rasulan nabiyan wasu kuma sai a ce nabiyan a gane ko to wannan yana nuna maka annabta da manzanci matsayi matsayi ne akwai manzo annabi akwai kuma annabi kadai wanda ba manzo ba an gane ko to da haka annabi Musa manzo ne sannan kuma annabi ne sai Allah ya ce وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وولدنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا Allah ya ce wa nadainahu kuma mun kira annabi Musa min janibi turi ta gefen du- dutsen turi sina al'aimani dama da hannun Musa ma'ana annabi Musa ya je gefen dutsen turi sina'a ta ɓangarensa na dama sai ya ji an ƙwalla masa kira waye ya masa wannan kira shine Allah shine Allah madaukakin sarki ce hal ataka hadithu Musa izna dahu rabbuhu bil wadi al muqaddasi tuwa labarin annabi Musa bai zo maka ba lokacin da ubangijinsa ya kira shi a wani kwari mai tsarki wanda ake kira da wadi tuwa akan ce da shi wadi tuwa akan ce da shi turu sina akan ce da shi turu sinin shine Allah ya ce wattin waz zaitun wa turu sinin wa shajaratan takhruju min turi sayna da sayna da sina da sinin da duwa duk waje ɗaya ne ma'ana wajen da Allah subhanahu wata'ala ya magana da annabi Musa kenan shine wa nadainahu min kiraye shi min janibi turil aymani ta gefen dutsen turi sina al aymani ta hannun damansa al aymani anan ba hannun daman dutse ba domin shi dutse ba a cewa ga daman dutse ko hagun dutse ana nufin daman shi annabi Musa ibn kasir ya ce ai aljabal shi ɗuru ɗin sunan dutse ne ma'ana dutse a larabci akan ce da shi ɗuwur akan ce da shi jabal to sannan ya ce al'aimani aimin musa ana nufin daman ta annabi musa hina zahaba yabtagi min tilkan nari jazwa a lokacin da ya je yana neman garwashin wuta a wajen fara'aha ta luhu sai ya hango kamar garwashin wuta yana ci balbal فقصدها سين فوجا فوجدها في جانب الدور الأيمن منه سيتدى قرواش متن تبنغرا دوسي دام دشي غربية كما تيمم عند شاطئ الوادي أوجا جيفا زازا تونم قري shine fa kallamahu Allah sai Allah madaukakin sarki ya masa magana a wannan waje wanda maganar anan Allah bai faɗi me yace masa ba amma a wasu wajaje Allah ya faɗi me ya gaya masa إذ رأى نارا فقال لأهلهم كفوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فقلعن عليك إنك بالوادي المقدس جوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ذاك دي أبنجي وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه مكا كسو دشي نجيا muka gana da shi ma'ana muka yi magana da shi ya ji to wannan yana daga cikin darajojin annabi Musa Allah yana magana da shi kai tsaye shine Allah ya ce wa kallama Allah Musa takliman falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu da aka shi Allah yana magana da shi kai tsaye ba wai ta hanyar mala'ika ba wanda ba kowane annabi ne yake samun wannan daraja ba ubangiji ya ce wa wahabna lahu mun bashi min rahmatina daga cikin rahamar mu akahu haruna muka hada shi da dan uwansa haruna nabiyan shi ma muka mai da shi annabi to kaga cewa nabiyan shi haruna ba manzo bane amma annabi ne daraja sa bata kai ta annabi Musa ba domin shi annabi Musa an ce innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya amma shi haruna sai aka ce haruna nabiyan shi haruna annabi ne kawai to wannan zai nuna maka annabi manzo yafi annabi kawai to sannan malamai suka ce shi haruna da aka ba wa annabi musa shi a matsayin ɗan uwansa kuma annabi tare da shi shin akwai wani dalili da ya sa haka eh akwai dalilin shi ne shi annabi musa shi ya roƙa wa haruna ɗin cewa allah ya sa shi ya zama annabi kamar yadda ayoyi da yawa suka faɗa shi ya sa malamai suka ce a tarihin duniya ba wani ɗan uwan da ya taɓa wa ɗan uwansa amfani irin amfanin da musa ya wa haruna domin sanadiyar musa ne haruna ya zama annabi shi ya roƙa masa ƙala rabbi shirhali sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ja'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ذاك شي يروك أمسا ومن يسا النبي موسى يتي أو أسا هارون أم أنسى زما النبي تارد شي أكوي دليلي daga cikin dalilan ya samu karfin gwiwa ya samu mataimaki waje alli waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri daga cikin dalilan shi haruna ya fi annabi musa bakin magana shi musa yana da larurar in'ina da haka maganarsa ba ta fiye fitowa ba maganar da zai faɗe ta a minti biyu sai ya minti goma bai faɗa ba saboda nauyin harshe to shine a wata ayar ya ce wa akhi harunu huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu madiya rid an yusaddiquni inni akhafu an yukadhibun sai Allah ya ce sanashuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan فلا يسلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون ذاك الله مدعوكين سلكي يا أمسى والنبي موسى روكونسا نياسا يا مسا أنكوانسا هارونا يزمو النبي أتاردشي babban darasin da za mu ɗauka a cikin wannan kisa ta annabi musa tare da gajartarta na farko darasin mu san allah shine mai kaddara komai duk abin da allah ya shirya zai faru wani ɗan adam bai isa ya hana ba domin zuwan annabi musa duniya ya nuna wannan da Allah ya kaddar Musa zai zo duniya ba irin tarkon da ba a dana masa ba dan a kashe shi amma sai da ya zo kuma sai da ya rayu wannan yana nuna maka Allah kadai shine mai kaddara Allah kadai shine mai iko Allah kadai shine in ya so abu yake faruwa in bai so ba kuma ba zai faru ba amma ta shauna illa an yasha Allah rabbul alamin shine abin da bawo yake cewa zakaran da da Allah ya nufa da cara kenan da haka sau da dama zaka ga ko uwa ce tana ta kokarin kar ta samu ciki tana ta shaye-shayen magunguna amma idan Allah ya kaddara sai ta samu cikin sai kuma cikin ya zo to kaga ita kanta ma bata isa ta hana cikin shiga jikinta ba ballantana kuma wani na daban can a gefe shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya samu labari sahabbai suna yin azalu azalu shine ba sa son matan su su haihu da wuri to idan mutum yana saduwa da iyalinsa idan maniyinsa ya zo zai zuba sai ya fitar da azzakarinsa gaba waje sai ya zubar sahabbai suna yin haka a zamanin annabi saboda a samu tazara haihuwa da haka da manzo Allah ya ji labari sai ya ce lima tasna'una zalika ko lima yaf'alu ahadukum zalika dan me ɗayan ku yake yin haka to sai suka ce ai muna so ne a samu tazara haihuwa kaza kaza sai manzo Allah ya ba su ka'ida ya ce ma min nafsin makhluqa illa Allahu khaliquha to ku sani ba wata rai da Allah zai yi nufin halitta wani ya iya hana shi ba wanda ya isa wannan babban darasin da za mu ɗauka a cikin wannan kisa kenan da farko darasi na biyu shaidar da Allah ya wa annabi Musa ta fuskar ikhlasi idan mun karanta da kira'ar innahu kana mukhlisan mai ikhlasi ne abin da wannan yake nuna ba duk daraja da ɗaukakar da Musa ya samu a wajen Allah sanadiyar ikhlasinsa ce to kai ma ka zama mai ikhlasi Allah zai ɗaukaka ka Allah zai kare ka daga dukkan sharri ikhlasi kuma kamar yadda hawariyuna suka tambayi annabi Isa ya gaya musu shine mutumin da yake yin aikin Allah ba dan a yabe shi ba to mu yi kokari mu sabawa da kanmu haka ya zama da yabo da zargi a wajen ka duk ɗaya ne in kana aikin Allah wanda zai zage ka ba zai hana ka yi ba wanda zai yabe ka ba zai saka canja ba to idan mutum ya samu wannan daraja ba karamin babban rabo ya samu ba Allah ka azurta mu da ikhlas amin to sannan abu na gaba idan mun karanta da qira'ar mukhlasan wanda Allah ya tsare shi ya kare shi wanda wannan yana nuna mana Allah ne mai tsarewa Allah ne mai karewa ko wanda Allah ya zabe shi to wannan yana nuna maka Allah ne mai zaba da haka kafi damuwa da zaben Allah ba zaben mutane ba kafi neman Allah ya yi ma ba mutane su yi maka ba in Allah ya yi maka shine ka samu amma wani ya yi maka Allah bai maka ba ba za ka samu ba balma ba zai iya yi maka din ba to sannan Allah subhanahu wata'ala yakan yi baiwa ga wanda ya so daga cikin bayansa shine Allah ya ce wa nadainahu min janibi turil ayman wa qarabnahu najiya to sannan kuma wa habna lahu min rahmatina akahu haruna nabiyya ma'ana Allah shi yake baiwa Allah shi yake kyauta idan Allah ya so ya maka sai ya maka idan Allah bai maka ba duk wanda ya so ya maka a duniya ba zai iya maka ba kuma ka nema a wajensa man kana yuridul izzata fa innal izzata lillahi jami'a to sannan wannan yana nuna mana irin yadda ya kamata ƴan uwa su zama ta fuskar kauna da yi wa juna fatan alkhairi yanzu in wani ne ya samu ba zai so dan uwansa ya samu ba amma kaga Musa yana samu abin da ya fara tunani dan uwansa Allah aiwa dan uwana to kai ma haka ya kamata abinda zaka ga da yawa yau waɗanda ba musulmi ba sun fi wasu musulman da sun samu dama sai su jawo yan uwansu amma wasu musulmin su samu damar ba za su taɓa jin yan uwansu ba ba ma sa so a san ina suka samu to wannan kuskure ne samun wani baya hana samun ka sanadiyar wani ya samu ta sanadiyar ka kai ma sai Allah ya ƙara buɗa maka to wannan abu ne wanda yake mai kyau to sai Allah ya ce
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا Allah ya ce wazkur kuma ka ambaci Isma'ila labarin annabi Isma'il dan Ibrahim fil kitabi a cikin littafin da muka yi maka wahayi ma'ana Allah yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan kaga tun anewa annabi magana a nesa nesa magana yanzu ta zo kusa domin Isma'il yana daga cikin kakannin annabi sallallahu alaihi wasallama shine asalin tsatsan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya biyo cikin zuri'ar annabi Ibrahim manzo Allah ya faɗa a hadisin Tirmidhi yace inna Allah astafa min waladi Ibrahim Isma'ila wastafa min waladi Isma'ila Kinana wastafa min Kinana ta Quraysh wastafa min Quraysh bani Hashim wastafani min bani Hashim manzo Allah yana faɗar asalinsa da salsalarsa yace Allah cikin ƴaƴan Ibrahim ya zabi Isma'il ma'ana Isma'il ya fi kowa Isma'il ya fi Ishaqa to shi ma a cikin ƴaƴan Isma'il wanda yana da 'ya'ya da yawa sai Allah ya zaɓi kinana kinana ɗa ne daga cikin 'ya'yan Ismail ya fi kowa shi Allah ya zaɓa to shi ma kuma kinana yana da 'ya'ya cikin 'ya'yansa sai Allah ya zaɓi Quraishu Quraishu ɗin sunan mutum ne Quraishu cikin 'ya'yan Ismail kinana ya fi kowa to sannan a cikin 'ya'yan Quraishu kuma akwai Banu Hashim su ne dangin da annabi ya fito daga cikinsu to shine manzo Allah ya ce kuma daga cikin Banu Hashim ɗin sai ni ma Allah kuma ya zaɓe ni da aka kaga kenan manzo Allah zababban zababban zababban zababbu ne sallallahu alaihi wa sallama annabi Isma'il alaihi salatu wassalam kamar yadda tarihin sa yake a takaice Allah madaukakin sarki ya umarci nana annabi Ibrahim da ya dauko amaryarsa ita ce nana Hajara ya rabota daga Iraki da jinjirin ɗanta Isma'il lokacin da aka haife shi a dawo da su makka inda ka'aba take a zo a aje su a wajen abin da ya faru ko shine ita saratu ita ce uwar gidan annabi ibrahim sun daɗe amma allah bai ba su haihuwa ba to ana nan ana nan sai wata rana ta samu wata baiwa wanda ta samu baiwan ne ta hanyar wani azzalumin sarki wanda ya so ya mata fyaɗe allah ya tsare ta to da ya tsorata da ita sai ya ba ta kyautar baiwa ya ce ta tafi to wannan baiwar ita ce hajara to ita kuma saratu kamar yadda manzo Allah ya faɗa mace ce mai kyau a lokacin a duniya ba wacce ta kai ta kyau mata annabi Ibrahim to ita kuma tana son mijinta Ibrahim tana son farin cikin sa da kwanciyar hankalinsa to lokacin da ta ga sun dade ba su haihu ba ta san Ibrahim girma ya fara kama shi yana dan shekara 100 ko 120 a lokacin sai ta ce da Ibrahim ga wannan yarinyar baiwa ta ka aure ta kila Allah ya ba ku haihuwa da ita kaga ta yi bijinta ta zaɓi farin cikin mijinta akan farin cikinta wanda haka ake so duk macen kirki ta zama to wannan yasa Ibrahim sai ya auri na na Hajara wacce ita ce matarsa ta biyu ana auren Hajara shikenan sai Hajara ta samu cikin Isma'il to haka ta haife shi to kuma bayan ta haife shi sai kuma kishi ya motsa wa Saratu yanzu ita da aka dade da ita bata samu haihuwa ba yanzu ga wata yarinya ta zo ta samu haihuwa kuma ɗa namiji yanzu shikenan an kwace mata miji an kwace mata gida to Allah dan ya kwantar mata da hankali sai ya ce Ibrahim ya ɗauke ita amaryar da ɗan nata ya kai su can daji a maka ya aje su lokacin maka ba kowa sai daji dajin ma faƙo ne inda ko ciyawa ba ta fitowa shine annabi Ibrahim ya ɗauko su turi-turi daga Iraki ya kawo su nan ya aje bayan ya aje su ya juya ko magana bai ba nana Hajara ta biyo bayan Ibrahim tana Ibrahim ya zaka aje mu anan ya zaka aje mu anan ibrahim ya ya juya ya kalle ta ko ya bata amsa saboda tausayi kada ya je garin tankawa da ita ko yi mata magana hawaye ya zubo masa idan hawaye ya zubo masa kaga karaya ta zo to ita ma ba za ta zauna ba domin idan mace ta ga miji yana kuka to ita kuma me za ta yi sai ta ce to ai kai ma kuka kake kuma ni ka tafi ka banne ni ma ba zan zauna ba to sai ibrahim ya dage ya jajirce yayi ta maza to ita kuma na na hajara ta ka san annabi ibrahim idan kana so ka kama lagonsa to kai masa magana Allah to shine sai ta ce da ibrahim bayan yayi nisa ko wajenta baya yi ko kula ta bai ba sai ta ce allan naka ne ya ce kai mana haka ya ibrahim sai ya juyo ya ce eh shine sai ta ce to in haka ne yi tafiyar ka ba zai tozarta mu ba Allahu akbar shine sai ta dawo ta yi zamanta a inda ɗakin ka'aba yake a yanzu a nan aka yi jegon annabi isma'il to shi kuma ibrahim bayan ya yi nesa ya ga ta daina ganinsa sai ya juyo ya kalli ɓangaren inda makka take a yanzu sai ke ta addu'a rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharrami rabbana li yuqimus salah فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون يا الله كي كساني نزون أجي زرعتا ما تاتا دتانا بواد غير ذي زرع أو نكرن لكوتيا وباتا فتوا inda baitikal muharrami a gindin ɗakin ka mai alfarma ko a inda kake so ka gina ɗakin ka mai alfarma rabbana li yuqimu sala Allah kai haka ne dan ka kafa tushen sallah domin kafa ka'aba shine kafa tushen sallah na'am to an kawo wanda za su gina ka'aba ma'ana sallah za ta samu gata to shine sai ce rabbana faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim Allah ka sa zukatan mutane su rinka shauƙin zuwa wajen su warzuquhum minas samarati Allah ka azurta su da dangin kayan marmari la'allahum yashkuruna dan su zama masu maka godiya to tun daga nan Ibrahim ya tafi yasa shikenan Hajara ita kuma ta dawo ta ci gaba da rainan ɗanta jariri wannan shine asalin zuwan annabi Ismail makka wanda kuma wannan ne yasa haggarin makka ya kafu wannan ne kuma silar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen domin annabi Ismail na daga cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka haife shi a makka wannan shine annabi Ismail a takaicen takaicewa Allah ya ce shi ma a ambaci labarinsa a cikin alqur'ani kuma shine babban dan annabi ibrahim ɗansa na farko ubangiji ya ce innahu kana sadiqal wa'd lalle shi isma'il ya kasance mai cika alƙawari wa kana rasulan nabiyya kuma ya kasance manzo ne annabi kaga kenan shi ma darajarsa irin ta Musa tare da shi baya cikin ulul azmi minar rusul amma dai shi ma manzo ne kuma annabi ne shi ma ya ɗara annabi haruna domin shi annabi haruna kawai annabi ne waje allah wa habna lahu min rahmatina akahu haruna nabiyan kadai amma shi Musa sai aka ce innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya to haka shi ma Isma'il sai aka ce wa kana rasulan nabiyya al-imam ibn kasir yace wa hadha sana'un min Allah ta'ala ala Isma'il wannan yabo ne ga Allah daga Allah madaukakin sarki akan annabi Isma'il ibn Ibrahim dan annabi Ibrahim al-Khalil badadayin Allah alaihi assalamu amincin Allah ya kara tabbata gare su sai yace wa huwa walidu arabil hijazi kullihim shi Ismail shine mahaifin larabawan da suke yankin larabawa wanda ake kira da suna Hijaz kamar Makka kamar Ɗa'ifa kamar Madina da sauransu wannan su ake kira da yankin Hijaz yace bi annahu kana sadiqal wa'di Allah ya masa shaida da cewa mai cika alkawari ne mai gaskiyar alkawari ne ma'ana baya saba alkawari wa qala ibn jurayj ibn jurayj yace lam ya'id rabbahu iddatan illa an jazaha abinda ake nufi bai taɓa wa Allah alkawari ba sai da ya cika ya'ani malta zama ibadatan qattu bi nazarin illa kama biha wa wafa biha haqqaha ko wa wafaha haqqaha bai taɓa yin bakancan zai wata ibada ba sai da ya cika to shine Allah ya masa shaida da cewa innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya ma'ana dai yana cikin masu cika bakance yukuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira وقال بعضهم wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce inna ma qila lahu sadiqal wa'di an ce da shi mai cika alkawari ne ko mai gaskiyar alkawari ne li'annahu qala li abihi saboda ya ce da mahaifinsa Ibrahim lokacin da zai yanka shi yace satajiduni insha Allah minas sabiri zaka same ni da yardar Allah cikin masu hakuri domin mahaifinsa Allah ya taba umarsa sa da ya yanka shi to da yaje zai yanka shin ko da ya tambaye shi yace إني أرى في المنام أني أصبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين yace ya babana cika abin da aka umarce ka na cewa da aka yi ka yanka na abaci in Allah yadda zaka same ni cikin bayi masu haƙuri shine malamai suka ce daidai da in bai bi ballanta na yi kuka to wannan alkawarin da yayi ya cika shine Allah ya masa kirari da innahu kana sadiqal wa'di ibn kasir yace fasadaka fi zalika dan haka yayi gaskiya a cikin haka to sannan ya ce fasidqul wa'di min as-sifatil hamida shi kuma cika alƙawari yana daga cikin sifofi na yabo kama anna kulfahu min as-sifatil dhamima kamar yadda kuma saba alƙawari yana daga cikin sifofi waɗanda suke nazari duk mutumin da ya zama mai cika alƙawari zaka ga ana yabansa duk mutumin da ya zama mai saba alƙawari zaka ga mutane suna alawadai da halinsa kuma cika alkawari yana jawo girma saba alkawari kuma yana jawo zubar mutunci shi yasa Allah ya ta gaya mana cewa mu zama masu cika alkawari wa auku bil ahdi innal ahda kana mas'ula ya ayyuhallazina amanu auku bil uqud wa auku bi ahdi llahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha da sauransu to da haka mu zama masu cika alkawari ubangiji madaukakin sarki yace يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون دمي ذاك رنك فتر أبن دباكوا تشكاوا وكسني ببلي فيني أوجان الله متن يفدا بكم يكعي كتاوا من ذا الله صلى الله عليه وسلم حديث ياتي آية المنافق ثلاث alamomin da ake gane munafiki da su guda uku ne daga ciki wa idza wa'ada akhlafa in yi alkawari ya saba to da ka cika alkawari hakika abu ne wanda yake mai kyau mu zama masu cika alkawari ibn kasai yake cewa wali hadha saboda haka ne ma asnallahu ala abdihi wa rasulihi isma'ila bi sidqil wa'di Allah yayi wa bawansa kuma manzansa yabo da cika alkawari wanda shine Isma'il sai ce wa kadhalika kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sadiq alwa'di aidan to haka manzan Allah yake shi ma mai cika alkawari to abinda wasu malamai ma suka ce abinda yasa Allah ya yabi Isma'il da wannan dan ya nuna annabi ya gada ne daga wajen kakansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma cikin abin da ya fice da shi shine cika alkawari to wannan kuma ya samo asali ne kakansa Isma'il shi ma haka yake shi ma haka Allah ya shaide shi Ibn Kasir ya ce la ya'idu ahadan shay'an illa wa fabihi manzo Allah bai taba alkawari da wani abu ba face sai ya cika sai ya ce wa qad afna ala abil as ibn rabi'i zawj ibnatihi zainab kuma manzon Allah yana karfafa gwiwar mutane wajen cika alkawari akwai sirikinsa abul as ibn rabi wanda yake auren yarsa na zainab bai musulunta ba amma duk alkawarin da yawa annabi sai ya sai da ya cika masa manzo Allah bai taba samun sa da saba alkawari ba a zaman sa na surukuntaka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yaban sa shi ma to kaga wannan yana nuna ko wanda ba musulmi ba idan ya rike sifa ta cika alkawari abin a yaba masa ne faqala manzo Allah yace haddathani fa saddaqani ya yi mun magana kuma ya yi mun gaskiya ya cika mun alkawari wa wa'adani fa wafa li ya yi mun alkawari kuma ya cika mun manzala ya bai shi da wannan walamma tufiya annabi sallallahu alaihi wasallam qala al-khalifatu abu bakr lokacin da manzon Allah ya rasu halifa sayyidina abubakar ya ce man kana lahu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idda aw dayn falyatini anjiz lahu yace duk wanda ya san sun yi wani alkawari da annabi ko annabi sallallahu alaihi wasallama ko yana bin annabi bashi abubakar ya ce to ya zo ni zan biya shi in bashi ne in kuma alkawari ne ya zo zan cika masa fa a jabir ibn abdullahi sai jabiru ya zo fa kala ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala manzon Allah ya ce da ni law qad jaa malul bahrain in dukiyar zakka ta bahrain ta zo min annabi ya ce da jabir lokacin yana raye a adaituka haka za wa haka za wa haka za ya ce zan baka kamar haka kamar haka kamar haka ya animil a kafai yana nufin zai cika hannunsa guda biyu ya ba jabir annabi ya wa jabir alkawarin wannan to bisa ga kaddarawar Allah kafin kuɗin su zo sai annabi ya rasu to shine a jabir da ya ji wannan magana ta abubakar ya ce duk wanda annabi ya masa alkawari ya zo a cika masa falamma ja amalul bahrain da dukiyar bahrain ta zo amara siddiqu jabiran sai manzan sai sayyidina abubakar ya umarci sahabi jabir fa garafa bi yadayhi min almali yace zo ka kamfata daga dukiyar magani jabir ya zo ya hada tafin hannunsa ya cika da zinare abubakar ya ce to cikin wannan hannun naka sake iban biyu tunda dama haka annabi ya maka alƙawari to kaga wannan yana nuna maka irin yadda sahabbai suke girmama annabi alƙawarin sama da yayi bayan rayuwarsa sai da suka cika masa bashin da ake bin sa sai da suka biya masa sallallahu alaihi wasallam to wannan yana daga cikin girmamawa to sannan kuma wannan yana nuna maka irin yadda sahabbai suke cika alkawari kuma cika alkawari ba sai iya naka ba har na duk wani masoyinka in ka san yayi alkawari bai cika ba cikin alkawarin soyayyar ka cika masa matukar wannan alkawari ba na saban Allah bane ba to da ka annabi sayyidina Abubakar ya cika wannan ubangiji ya ce wa kana rasulan nabiya ibn kasir ya ce fi hadha dilalatun ala sharafi isma'ila ala akhihi ishaqa da Allah ya ce shi isma'ila manzo ne kuma annabi ne to wannan ya nuna ya fi dan uwansa ishaqa li'annahu inna ma wasifa bin nabi bin nubuwa shi ishaqa kawai annabi Allah ya kira shi wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin an gane ko amma shi ko isma'il sai aka ce kana rasulan nabiyyan shi annabi ne kuma manzo ne da haka isma'il ya fi ishaqa kuma daman ga hadisin da muka faɗa inna allaha astafa min waladi ibrahima isma'ila dama a cikin ƴaƴan annabi ibrahim wanda allah maɗaukakin sarki ya zaɓa shine annabi isma'il ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wa kana ya'muru ahlahu bis salati kuma shi isma'il yana daga cikin nagartarsa yana umarta iyalansa da sallah ashe kenan yana daga cikin kamalar mai gida ya tsaya wajen kula da addinin iyalansa to kuma in yi haka ya cancanta a yaba masa shi yasa Allah yake yaba wa Ismail ana daidai da faɗin Allah wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha daidai da faɗin ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ku umarci iyalanku da sallah kuma ku dage ku tabbatar suna yi kuma ku san sun san sallar ba wai kawai suna yin ta ba su san ta ba in za ku iya koyar da su ku koyar in ba za ku iya koyar da su ba ku kai su makaranta a koya musu to sannan wazzaka kuma ya kasance yana umarta iyalansa da zakka to anan ma wasu malamai sun ce zakka ta dukiya ke nufi wasu sun ce kuma zakka ta zuciya shine yana umarta iyalansa da kyawawan ɗabi'u kyawawan halaye ma'ana dai jajirtaccen namiji ne wajen kula da tarbiyyar iyali وكان عند ربه مرضيا كما للي النبي إسماعيل يا كسن يردجيني شيء وجن الله الله مدعوكين سركي كي يددم آمين سبو دلوك تشيزو لزام سيانا سي الله مدعوكين سركي يا كي مكمو بي سي مطورا لكي نمك سيا أبن نمك فتعي زم ديدي الله هدى ما هدى وأن نمك يكسكري الله في منا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته العباد العجاب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد آمين.
ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار آمين.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم آمين.
سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بعد العجاب